بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu fara da sabuwar sura a yau a tafsirinmu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke samuwar gandu za mu fara da suratu al-furqan suratul furqan sura ce makkiya ma'ana sura ce yar makka idan malamai suka ce sura makkiya ko almadaniya shine abin da ake cewa da almakki ko almadani almakki almadani surorin makka da surorin madina idan an ce surorin makka ana nufin surorin da aka saukar da su a garin makka da kewayen makka kamar irin su arafat su mina da duk wuraren da suke kewaye da makka duk surar da aka saukar da ita a wannan kewayen a wuri kenan to ana nufin 'yar makka ce ko aya haka kuma duk surar da aka saukar da ita al'amadina da kewayen madina kamar irin su uhud da badar da duk ƙauyukan da suke kusa da su duk sunansu wato 'yan madina shine za ka ji ana cewa almakki da almadani wasu malaman suka ce a'a in an ce sura 'yar makka ita ce surar da aka saukar da ita kafin hijira duk surar da aka saukar da ita kafin annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallama ya je madina duk surori da aka saukar sunansu 'yan makka haka kuma duk surar da annabi allah ya saukar masa da ita bayan hijira bayan hijira sunanta 'yar madina to kaga anan gurin sun lura da lokaci kenan lokaci ne yake determining wannan surar 'yan makka ce ko 'yar madina ce haka malaman suka faɗa allah ya musu rahama ana iya samun wasu surorin 'yan makka ne amma akwai ayoyin madina a ciki ana samun wasu surorin 'yan madina ne amma akwai ayoyin wato makka a cikinsu don haka wannan sura za mu karanta suratu al-furqan sura ce 'yar makka adadin ayoyinta tana da aya 77 aya 77 za mu fafata a cikin ayoyi 77 insha Allah Allah ya saukar da ita bayan suratu yasin bayan an saukar da suratu yasin aka saukar da suratu al-furqan idan ka zo jerin surorin alkur'ani in ka irgo ita ce sura ta 25 wato daga sama a cikin surori na alkur'ani su surori jera su wani ishadi ne da sahabbai suka yi amma daukan ayoyi a sasu a cikin surori wannan aikin annaba ne tun yana raye su ma'ana wannan ayar ta zama a bakara wannan ayar ta zama a ali imran wannan ayar ta zama a cikin nisa'i wannan ayar ta zama a kaza wannan aikin annabi ne yayi shi alayhi salatu wassalam imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yace wannan sura hiya makkiyatun kullaha fi qawli jumhur aya ce wacce take yar makka dukanta kamar yadda jumhurin malamai suka faɗa ibn abbas da su imamu katada suka ce akwai wasu ayoyi guda uku sukan yan madina ne wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar har zuwa fadin sa wa kana allahu ghafurur rahima wadannan yan madina ne kamar yadda na gaya muku ana iya samun sura yar makka amma a samu ayoyinta na madina an buɗe wannan sura da yabon allah tabaraka wa ta'ala kuma aka siffanta shi cewa shi ya sauke alkur'ani izo 60 gaba ɗaya ya sauke shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma an buɗe da yabon allah cewa shi yake da mulkin sammai da ƙasai kuma an ce shi ya halicci komai babu abin da yake fita daga ƙarƙashin halittar Allah tabaraka wata'ala tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira sannan surar tazo tana bayanin hikaya ki kai to zantuttukan mushrikai kafirai makiya Allah waɗanda suka yi ta ta yadda wato shubha suka yi ta kawo shubuhohi akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi ta kawo shubuhohi akan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma surar ta mayar musu da martani ta kawo bayanin su kuma ta maida musu da martani akan barnasu kuma surar ta kamanta makomar kafirai da irin abin da za su gamu da shi da abin da Allah ya tanadar musu sannan da kuma abin da Allah ya tanadar wa muminai su ma an yi bayanin kamanceceniyar makomarsu wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura bayan wannan surar ta ci gaba da bayani akan hasara da taɓewa da su waɗannan kafirai za su yi ranar tashi alƙiyama kuma za su wayi gari ba za su iya taimakon junansu ba suna gani ɗan uwansu na fada cikin azaba wallahi ba su iya taimaka musu ba kuma surar ta yi bayanin taurin kan mushrikai taurin kan kafirai sannan kuma ta yi bayani Allah yake maida musu taurin kansu da ainihin wato jiji da kansu kuma surar ta yi bayanin abubuwan da yake ƙara muminai ƙarfin imani da tabbata wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila sannan surar ta yi hikayar wato kissoshin wasu daga cikin annabawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin surar walaqad atayna Musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu akahu Haruna wazira wa qulna haba ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira sai sake cewa wa qauma nuhin لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما to kaga wannan wani kunshi ne wanda yake dauke da kissoshi da kuma tarihin annabawa masu girma sannan surar ta yi bayani akan wato irin yadda makiya Allah masu karyata Allah suka yi ta wato nuna girman kai da isa ga manzannin Allah musamman annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe dai Allah ya rarrashi annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan abin da kafirai suke masa wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula suka ce in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba al'azabu man adallu sabila أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون التي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا duka a cikin wannan sura din Allah ya bayani waɗannan abubuwa sannan surar ta tsallaka ta ci gaba da bayani akan kudurar Allah ƙarfin mulki da isan Allah duk abin da ubangiji ya sa shi a gaba ai ya gama da shi tabaraka wa ta'ala aka kawo mana wato yaya Allah ubangiji yake shimfida inuwa aka yi mana bayanin yaya Allah yake sa dare ya biyo rana rana ta bi dare sannan kuma yaya Allah yake sarrafa iska mai sanyi da mai zafi da mai karfi da mai cire bishiya da mai ɗauke kaya ta wular da shi da Allah kuma ya bayani akan iskar da take zuwa mai sanyi da take bushara da ruwan sama wanda duk wanda ya ji wannan iskar ko bai ga hadiri ba zai ce to za a yi ruwa dan ku in Allah ya sa da ta koro hadiri ne tana tafa da shi ko baka gan shi ba duka surar ta yi bayani sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani akan cewa fa akwai wata rayuwa da ake cewa wato a barzakh sannan Allah ya bayani akan halittar ɗan adam an halitte shi ne da ruwa sannan Allah ya yi bayani dangane da abun mamaki akan halin kafirai bayan waɗannan misalai duk da ya buga amma kafiri sai ya ƙaryata su ranga zuwa suna bauta wani ba Allah ba wanda bai zai musu amfani ba kuma bai sai cutar da su ba alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau sha'a la ja'alahu sakinan yace summa ja'alna shamsa alaihi dalila ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا يشي وجعل النهار نشورا سنة سورة تساكي بياني أكرشنتا واتو دنغني دا باين الله عباد الرحمن باين الله da ake ce da su bayan ar-rahman wa ibadur rahman kenan waɗanda sifofinsu suna da tawadu'u sifofinsu suna da ainihin wato afuwa wa duk wanda ya musu jahilci sannan suna da yawan ibada suna da kankan da kai sannan suna roƙon Allah kullum Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye musu azaba ta jahannama sannan kuma suna rayuwa ne wato a tsaka-tsaki ba wuce gona da iri babu kuma sakaci sannan kuma mutane ne masu da'a kwarai da gaske ga kuma nisantar duk abin da zai wulakanta su kai tozartar da su wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما دك أتشكين سورة لا مكرنتها daga nan Allah tabaraka ta'ala ya kuma ainihin wato ba ni sunan shi ya rufe kissa ko bayani na wannan sura mai dauke da wannan ayoyi guda 77 a takaice suran nan tana dauke da abubuwa wato kamar haka an kawo dalilai masu tarin yawa da za su nuna karfin Allah kuma da suke nuna wajibi ne in za mu yi bauta mu bauta Allah shi shi kadai sannan kuma surar wato Allah ya mata kwalliya da ayoyi da suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rarashi cike take da ayoyi da suke rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma tabbatar da zuciyarsa akan ya fadauri akan abin da Allah ya turo shi bayan surar ta tuhumci mushrikai ta tuhumci kafirai bayan kuma sun yi masa izgilanci sun yi mai duk abin da za su yi masa har ƙur'anin ma cewa suka yi ƙarya ne wa ƙalar ladina kafaru in haza illa ifku niftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina tatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما تشين إن دسكتشي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا شان الله يتشي وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سننكما الله تبارك وتعالى ya ce wa annabi ka lura yadda muka buga maka misali akan waɗannan mutanen kai haƙuri da su wanzur kai fa zarabu lakal amsala suna ta buga misali a kanka fa zallu fa la yastati'una sabila tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام يراشين قال النبي ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا haka sura ta zo masha Allah take ta bayanai akan abubuwa da suke da alaka kai tsaye da girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sura tana dauke da ayoyi masu tarin yawa da suke bayani akan yaya mushrikai za su kasance ranar tashin alkiyama bala'in da zai same su masifar da za ta same su nadamar da za su yi da su'ul masiri mummunan makoma Allah ya ce bal kazzabu bi sa'a wa a'tadna bal kazzabu bi sa'a wa a'tadna bis sa'ati sa'ira yace wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati zai zama mun yi tanadi ga duk wanda ya karyata tashi alkiyama za mu jefa cikin wutar sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika subura Allah ce la tad'u al-yawma suburan wahidan wa du'u suburan kaseera kuma Allah ya bayani ranar tashin kiyama ranar nadama ne ga duk wani arni da kafiri wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يتي لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا الله تبارك وتعالى يداو كم مؤمني يتي قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا يسي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هل عندي شي خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وانا شيني أبن سورة الفرقان تكي تكي أدنقلي أتقيتي وانا أكن صدام مفابتا إن شاء الله تبارك وتعالى Allah ya sanya mata suna ita wannan sura wato an sa mata suna suratul furqan me yasa aka ce mata suratul furqan saboda a cikinta akwai bayanai da Allah tabaraka wata'ala yayi na manya-manyan ni'imomi da ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma dukkan mutane ga baki ɗayansu haske da ya zo ta dalilin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan hasken shine farraka bainal haqqi wal batil shine hasken da ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya shine hasken da ya bambance tsakanin annur waz zalam da haske da duhu shine hasken da ya bambance tsakanin imani da kafirci da haka wannan sura ta cancanta a ce da ita suratul furqan tunda ta bambance waɗannan abubuwa ga baki ɗaya dalla dalla filla filla to Allah ma bismillah mai Allah ya ce na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله تبارك وتعالى يا bude wannan sura bayan bismillahir rahmanir rahim da ainihin wato yabo akan kansa sana'un yaliqu bi jalalihi وكماله وعظمة سلطانه يبو da ya dace da girma da buwaya da isa da ɗaukakar Allah tabaraka wa ta'ala kalmar tabaraka fi'ili ne madi la ya tasarraf mana babu mudari'i a cikinsa ba a cewa ya tabaraku shi tabaraka la ya je minhu mudari mudari'i baya zuwa haka kuma ba a babu amri command umarni baya zuwa a cikin fi'ilin ko ismu fa'il shi kalmar tabaraka an ciro shi ne daga albarakatu tabaraka ma'khudun ne min albaraka albaraka ana nufin alkasratu min kulli khair albaraka ana nufin alkasratu min kulli khair duk inda aka ce Allah ya maka albarka ana nufin Allah ya yawaita maka alheri shine Allah ya maka albarka albarakatu ma'ana alheri mai yawa shine albarka an gane ko um, idan alheri ya yawaita wa yake ba da shi Allah shine mai yawan albarkatu shine mai yawan alkhairai shine mai bayarwa wanda baya gajiya da bayarwa shine wanda bai san ruwa ba tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana wasu malamai suka ce wato asalin kalmar tana iya zuwa daga ma'anar annama wa ziyada wato kasratu khairullah wa kasratu ihsanullah yawan alherin Allah yawan ihsanin ubangiji karuwarsa da hauhawarsa shi yasa aka ce da shi tabaraka zai baka alherin kuma ya ta ƙara ma ya ta ƙara maka ka fusata shi kuma ya baka ka saba masa ya baka yanzu arna nawa suke da kuɗi suke jin daɗi nawa ne masu zagin Allah amma kuma suna da mai suna da yalwa suna da wadata suna da rufin asiri suna faɗa da Allah amma kuma Allah ya ba su shi bayarwa yake tabaraka wa ta'ala shi yasa ka nema in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki kar ka roƙi kaɗan dan in ya baka fa da yawa ba raguwa yake ba wanda in ya baka ne zai ragu za ka ji nauyin ka roƙe shi da yawa wanda in ya baka zai ragu wanda in ya baka ba zai ragu ba ka roƙa ya baka da yawa ya Allah ka zumbulo mana ka zubo mana tabaraka wa ta'ala wasu ka ce kalmar tabaraka an ciro ta ne daga kalmar albarkatu ba albarakatu ba albar albarka in ji ba shi ma ko ba ka bane ba albarkatu abinda ake nufi albarka ana nufin asubut tabbata kafuwa tsayuwa shi yasa ake cewa barakal ba'iru raƙumi ya kafu barakal ba'iru yayin da in ya durkusa ya tsuguna ya kafe ƙafafuwansa ya kama ƙasa sai a ce barakal ba'iru kenan kaga daga albarka ne albarka bi ma'ana asubut duk abin da yake sabata wa dama a larabci akan ce da shi faqad baraka fa kullu ma sabata wa dama faqad baraka ai sabata wa dama khairuhu ala khalqihi tabaraka wa ta'ala to me alakar wannan kalmar da ubangiji kenan ana nufin alherin ubangiji ya tabbata alherin ubangiji ya dawwama akan bayansa wato mutane da aljanu gabaki daya to alfurqan fa shine alqur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ay tabarakallazi nazzala alqur'ana alfurqana alqur'an an ce da shi alfurqan ne kamar yadda na muku bayani saboda yana bambance tsakanin kafirci da musulunci da imani yana bambance tsakanin duhu da haske yana bambance tsakanin zalunci da adalci ha shi sa aka ce da shi alfurqan alfurqan mai rarrabewa mai bambancewa nazira kuma daga inzar ne al'inzar shine al'ilamu al-muqtarin bi tahdidin wa takhwif sanar da kai wani abu da yake tattare da tsoratarwa da kuma wato jan kunne duk abin da za a sanar da kai da tsoratarwa da jan kunne a cikinsa sunansa inzar shi yasa idan a ma'aikata aka ba mutum kwairi to wannan kwairi sunanta al-inzar waratul inzar an gane ko balarabe sai ya ce utitul inzar an bani takarda ta jan kunne inzar tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira wannan littafin dan ya zamanto mai jan kunne ne da gargadi wa bayan Allah talikai nazzalal furqana ya saukar da qur'ani akan bawansa wannan bawa nasa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya zama mai gargadi ga ainihin talikai in an ce alamina duk abinda ba Allah ba shine alam fa kullu ma siwa Allah fa huwa al'alam komai da ka sani alam ne dan taliki kenan inji bahaushe Allah ya tabaraka wa ta'ala da albarkatunsa da alkhairansa suka dawwama suka tabbata shi subhanahu wa ta'ala shine wanda ya saukar da alqur'ani akan bawansa Muhammad liyakuna lil alamin ay lil insi wal jinni nadhiran ya zama mai gargadi ga mutane da aljanu munziran iyyahum bisu'il masiri yana fadakar da su da ainihin mummunan makoma in inhum istamarru inhum istamarru ala kufrihim wa shirkihim in suka ci gaba da aikata kafirci da ainihin wato ka a ainihin wato sabon Allah tabaraka ta'ala da kuma shirka um, kalmar nazala sai ya kawo ta bitadhif bai ce anzala ba in an ce nazala to ana nufin wanda ya sassaukar sassaukar ba saukarwa ɗaya ba nazala tana nufin sassaukarwa da yawa shine wato nuzulul qur'ani munajjaman mufarraqa saukar alqur'ani daban-daban daban a cikin shekaru 23 amma anzala da yawa tana zuwa da ma'anar saukarwa ɗaya ne inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi gaba ɗayansa sauka ɗaya a cikin daren lailatul qadri amma da a ce za a ce an saukar da shi ne a tsawon shekaru 23 aka saukar ga manzan Allah sai amfani da nazzala ina fatan ana fahimta to ya yi amfani da kalmar wato nazzala ne don ya nuna ƙur'anin ba lokaci ɗaya ya ainihin sauka ba shi ƙur'ani jama'a saukarsa kala-kala ne akwai saukarsa daga wajen Allah zuwa lauhul mahfuz daga wajen Allah zuwa lauhul mahfuz akwai kuma daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza baitul izza akwai kuma saukowarsa daga baitul izza zuwa annabi muhammadu saukarsa kala uku ne saukarsa daga rabbul izza ko daga wasu suna cewa min rabbil izza ila baitul izza wasu kuma suna cewa min lauhil mahfuz ila baitul izza wannan a daren lailatul qadri Allah ya saukar da shi kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab a dare daya Allah ya saukar da shi a cikin daren lailatul qadr fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina a lailatul qadr a dunkulansa Allah ya saukar da shi amma daga inda mala'ika yake dauko shi baitul izza zuwa nan ƙasa gurin annabi Muhammad sai da shekara 23 yana sauke shi mai hikima don a tabbatar da zuciyar annabi ta karbe shi a hankali ta yi aiki da shi ta gane shi kafirai suna zargin annabi muhammadu wai me yasa ba sauka ma qur'ani dare ɗaya kamar yadda aka sauka aka saukar da attaura ga annabi musa ba Allah ce kadhalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila mun saukar da shi ne a hankali a hankali don mu tabbatar ma da zuciyarka yanzu kai yanzu aka ce ka zo ka haddace qur'anin nan a wannan daren a rana ɗaya zaka haddace izo 60 ina zai shiga ai ba zai yi bai to da hukunce hukuncin shari'a an cinkushe mana su dare ɗaya aka saukar da su ai ba za a gane ba to wannan shine hikimar da Allah ya saukar da shi munajjaman mufarraqa a rarrabe to sai Allah ya amfani da kalmar anzala ai bai amfani da kalmar ai amfani kalmar nazzala don ya nuna mana ya saukar da shi a kashi-kashi-kashi daban-daban-daban a cikin wannan ayar da malam ya karanta mana Allah ya ambaci manzan Allah da wani suna da ya ce da shi bawa wasafahu Allah tabaraka wa ta'ala bil ubudiyya Allah ya ce da manzan Allah bawa malaman balaga suka ce daga cikin balagar wannan aya shine da Allah ya ce kuma bawa kuma ya ce nasa ya ce bawansa kaga bawa kuma na Allah ala abdihi a bisa bawansa Allah ya ce annabi bawan Allah ne kenan kaga annabi ba Allah ba ne ko? bawan Allah ne ba Allah ba ne manzan Allah daban kuma Allah ma daban Allah shi bauta masa ake yi manzan Allah kuma biyayya ake masa sallallahu alaihi wa alihi sallam so duk yadda wani zai yabi annabi zai kambama annabi zai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam zai kimanta shi to kada yadda ya kai shi matsayin Allah dan ku shi abdu ne dan Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام kaga dukkanin Allah ya ce mai bawansa wannan tashrif ne girmamawa ne takrim ne ta'zim ne tashrif takrim ta'zim duk a cikin wannan kalmar ita guda daya kuma wannan kasancewansa bawa wata kujera ce kwaya daya a duk duniya ba ba wanda ya kai wannan bawa dukan mu bayan Allah ne amma wannan kujeran wannan kujera ta kasancewarsa bawan Allah nan Muhammadu to ba wanda ya hau wannan kujeran kuma ba wanda zai hauta alƙawarin Allah har kiyama ta tashi kenan bawa ne amma ba irin sauran bayi ba kuma shi annabi yana son ka ce mai shi bawan Allah ne wani bawan Allah wata rana ya zo wajensa yana tarawar jiki yana ta karkarwa yana kyarma sai annabi ce hawwin ala nafsik ka bi hankali ka bi sannu yi hankali yace ni dan gidan wata mace ce tana cin abincin da mutanen makka suke ci a garin makka kamar ka ce tana cin tuwo tuwo ai shine abincin da akwai shi a gidan kowa wata rana wani ya ɗaga shi ya ce ya wani ya wani ya wani sai annabi ce inna ma ana abdul faqulu abdullahi wa rasulu ni bawa ne ku ce bawan Allah manzon Allah kawai to annabi ya sifanta kansa da shi ma cewa shi bawa ne na Allah da haka jama'a duk matsayi duk girmama annabi da za a yi ko a taron maulidi ko a taron wacece in dai za a girmama annabi to kada a wutar da shi matsayin bawan nan na Allah dan wannan sunan shi ya fi so kuma shi ya fi ƙauna ya ishe shi sharafa ya ishe shi ɗaukaka a ce da shi bawa ne na Allah wannan kenan liyakuna lil'alamina nadira dan annabi ya zama mai gargadi wa dukkan talikan bayi ga baki daya wannan ayat tana nuna tadullu ala umumi risalati alayhi salatu wassalam lalle manzancin manzon Allah ga mamman manzanci ne duk duniya ne lil'alamina linnasu jami'a daga wannan ayar aka gane annabi sallallahu alaihi wa sallama mai gargadi ne wa kowa dudduka ga baki ɗaya shine lil alamina nadhira ga kowa da kowa sauran annaba akan turo su shiya shiya bangare bangare amma shi annabi alamul insi da alamul jinni duka nasa ne duniyar mutane da duniyar aljanu duk nasa ne ga baki ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin كاغني رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا شيك فسر وانا sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin dada wato sifanta kansa da kansa ya kuma yabi kansa da kansa yace allazi lahu mulku samawati wal ard Allah shine yake da mulkin sammai kuma shi yake da mulkin ƙasai gabaki daya ba mai mulkin sama in ba Allah ba duk ƙasa ba mai mulkin ta in ba Allah ba duk soja duk bindiga duk dan sanda duk jiniya duk wani abu duk a bayan mulkin Allah take malam mai mulkin kowa da komai shine Allah ya rabb na'am wanda wannan duk wani mai mulki ya kamata ya rinka tuna wannan idan a ransa yana jin cewa shi mai sarauta ne ko shi mai mulki ne ko shi mai matsayi ne ko shi mai kafa doka ne ko shi mai hukunci ne ko shi mai kaza ne to ya sani akwai allazi lahu mulku samawati wal ard wanda yake mamallaki ne ya mallaki sammai ya mallaki kasai shi yake juya su wa huwa khaliqu khaliquha Allah shine mahaliccin waɗannan halittu gaba ɗaya shine almaliku li amriha mamallakin al'amarin su gaba daya la yushariku fi zalika musharik ba wanda yake taya Allah wato a cikin wannan mulki ko mutum daya gaba ki daya ya dada ba da kansa wata sifa wa lam yattakhid waladan Allah bai rike da ba munazzahun an zalika wa an kulli ma min sha'nihi an yushbiha al hawadisa Allah abin tsarkakewa ne akan haka kai abin tsarkakewa ne akan duk wata sifa da za ta yi kama da fararen abu to Allah ba fararre ba ne ba yi da ɗa wa ƙalu ta kadar rahmanu walada laƙar ji itum shay'an idda ta kadu sama wato ya tafattar na minhu watan shakul arzu wata khirul jibalu hadda an da aulin rahmani walada wa ma yan bagai rahmani an yattakhida ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله كده تبارك وتعالى خالق كل شيء بيد دا بيد أبوكين تاريا شي كديني الله دنباوني إرنسا وما ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ce bai da da kuma wa makana ma'ahu min ila babu wani Allah bayan shi la ilaha illallah ba wani Allah bayan shi Allah ce wa makana ma'ahu min ila babu wani abin bauta da za a bauta masa bayan Allah babu shi wannan kowai in ba haka ba da sai a kekkece duniyar kowa ya dauki abin da ya halitta kenan za a yi ta jayayya wancan Allah ya ce a yi ruwa wancan ya ce ba za a yi ba wancan ya ce a yi maza wani Allah ya ce kai ba za a yi maza ba mata za a yi eh wancan Allah ya ce a tada kiyama wani kuma ya ce ba za a tashe ta ba da an samu jayayya ai ba a sarki biyu ai ba a shugaba biyu yanzu kai tsautsayi ya sa tsautsayi ko da mafarki tsautsayi ya sa ka waye gari ka ce kai gwamnan Kano ne ai wallahi mu anguwar ma da kake ma sai mun tashi mun tafi mun batta ba za mu zauna ba to zuwa za a nike ka ba sa yadda ko wani aji ya sanar yana da sojoji da 'yan sandansa da komai shi ma shugaban kasar najeriya ne ai za su hana baba bacci ai ai ba zai iya bacci ba a ranar ai tab ga wani yana da kansa shugaban kasa ai ba ai ko wani sarki yana ji ana masa algeta ana cewa sai ka yi kanka da in ya fita a sauke tuta in ya dawo a daga tuta sai ya ji ashe ga wani mai tuta shi ma wai irinsa ne kuma a gari daya tab a yi fitowa zai a fafata ba a yi mutane ma ba sa yadda a yi to ya za a yi wa Allah guda biyu kuma wa ma kana ma'ahu min ila kaga zalunci mushrikai kenan kaje kana roƙon Allah kana roƙon kabari a'a kana faduwa zaka kira Allah kuma ka kira wani Allah a'a kaga kana yi wa Allah kishiya ne ai kana neman taimakon Allah kuma wai kana daga wai wane taimake ka wai kana jin wai in ka sake wane wai zaka tozarta wai kuma an ce maka in ka rike wane wai za ka yi kaza ko kuma kana ganin wane shi ke rike da rayuwarka a'a an samu mushkila qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da kini shine kofo in an ce kofo sa'a tsara aboki sa'a kufuwa bai da shi shi kadai yake fard as-samad al-wahid al-qahhar al-jabbar al-mutakabbir tabaraka wa ta'ala dole ne wannan mutum ya ji a ransa aqida ce karka taba tunanin akwai wani wanda yake zai maka ba Allah ba wallahi babu shi kuma ina gaya maka albishirinka wallahi duk wanda ya rike Allah billahi azim ya samu nasara kuma duk wanda ya rike Allah ya fi karfin abokin gaba wallahi saboda ya rike babban jigo ya rike wanda in an rike shi ba a asara ba a tabewa tabaraka wa ta'ala ya albarkatunsa sun yawaita da alkhairansa wa ta'ala ya ɗaukaka Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya tabbatar da mulkinsa ga sammai ga mulkinsa ga ƙasai don annabin a cikin ƙasa yake ko ba ka wani kuma ya ce ba da da walam ya kulla hu sharikun fil mulki ba da abokin tarayya a cikin mulkinsa shi kada yake sarautar sa malam shine almaliku wahdahu li kulli shay'in fi hadha alwujudi mamallakin komai a wannan duniya duk abin da kaga samamme ne to na Allah ne ina masu cewa filayensu ne ha suna ina filayenmu ne ina masu kama karya ina masu kaza na Allah ne wallahi riko aka bako nan a temporary house ne ba za ka gane riko aka yi maka ba sai ka gama duk abin da za ka yi na rashin mutunci da rashin kirki dare ɗaya Allah turo ma mala'ikan mutuwa ku zo ku gaisa washe gari a sha kuka a je abin ne ka a lokacin za ka gane babu biran sa hannu babu fayil-fayil da ka rike ka danne babu kaza babu kaza za ka duya dama ka hango ƙasa bango ka juya hagun ka hango ƙasa bango ka ɗaga kai ka hango tukunya ka tura ƙafa ka ji ƙasa ƙigin wallahi wallahi na gamu a lokacin mutum zai gane wato wasan yara a duniya labistum illa qalilan zaman da kuka yi kaɗan ne ba mai yawa ba duk inda ka daɗe a duniya da ka ji da mulki da isa da kambama da batsewa har ma da watsewa duk abin da kaga kana iya yi dama ce lokaci ne ka yi ka gama wallahi al'azim ranar da aka kwantar da kai a kabari za ka gane kuranka ranar da za ka yi kuka ba wanda zai ji kukanka makocinka ma ba zai ji kukanka ba na gefen kabarinka ba zai ji kukanka ba la ilaha illallah wata rana an zo an binne wata gawa ana ta tonar rami ana binnewa ana tonar rami annabi ya ce wa sahabbai ya ce ya rike itace yana caccaka ƙasa yana ce yana hawaye yana zubar da hawaye yana cewa limisli hada fa'iddu saboda irin wannan rana nake gaya muku kuyi tanadi saboda irin wannan rana nake gaya muku kuyi tanadi saboda zuwan wannan rana nake gaya muku kuyi tanadi limisli hada fa'iddu ku kyautata alaƙa ku da Allah tabaraka wata'ala ku rike Allah ku huta kar ku rike dan adam kar ku bi son zuciyar dan adam dan adam mai wadari ne zai halakar da kai zai tabar da kai zaka zo ka ciza yatsa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا كبي الله كهوتا كسابا مسا كشكتاشي هنكلي دبلائي وخلق كل شيء أبي يا رب الله شي هلتي كومي كومي با أبو الله بي هلتا با معنى وخلق كل شيء في هذا الوجود شي هلتي كومي أتكن ونن الدنيا duk wani abu saman mai Allah ne ya saman da shi ina face ma komai don ka tuna komai komai ba wani abin da aka yi sa a daga shi a ce ba Allah ne ya yi shi ba komai shi ne tushensa shi ne asalinsa kuma halkan mutkinan hakiman badi'an halitta ta ƙwarewa ka duba irin tsarin halittar ubangiji malam kala kala kala kala kala ba za ka iya lissafa adadin halittun ubangiji ba malam ya halicci mutane duba yadda ya yi su ya halicci aljanu ya hana ku ku ga aljani yanzu duk kokarin ka baka saka ce ga yadda sifar aljani take ba amma kuma akwai su yanzu nan anan muna zaune su suna jin karatu duk inda ake akwai mutanen kirki kuma akwai aljanu na kirki amma kuma abun mamaki gashi idan mu gwara-gwara har da gilasai muke sawa wai don mu ƙara gani amma wallahi ba na ganin aljanun da suke nan gurin suke bakin kofa suke nan gurin ban ganin su amma kuma su kuma suna gani na yanzu wannan kadai bai sai nuna cewa kai gajiyayye ba ne ya sa ma ido kana kana gani kiru da muzu amma wallahi baka ganin nan gurin yanzu yadda muke ganin nan tar wallahi malam ban san wani ban san me anan ba da wani zai zo yana haka yana dan kwalo ta baya ba zan gani ba har mu tashi a karatu din da wani zai zauna a nan gurin ban sani bai miko hannu yana ta haka yana ta haka yana ta haka ba zan gani ba wai a nuna ma kai kanka a gangan jikinka a rayuwarka gajiyayye ne akwai abin da ya fi karfin ka wallahi ya rab ya baka ya baka rai kuma ya hana ka ka gane ina ran yake kuma dole ka yarda kana da rai in wani ya ce bai da rai anan ya daga hannu mu ganshi to in kana da rai ina ran yake har likita duk leke-leken likita da bincikensa da na'urarsa da har yau ba a gane ina rai yake ba kuma akwai shi wani ya ce a kai yake wani ya ce a cikin ciki yake wani ya ce a ina yake wani ya ce a yatsar kafa yake wani ya ce a ina ne wani ya ce kwakwalwa ne wani ya ce a ido ne wani ya ce ba a san inda yake ba ya halicce ka kai wani batu akan halittar mutum malam in ka ga mace ka ga gashin mace wata in ka ga gashin ta haka tum tari da yawa wata gashin ta har gadon baya wata gashin ta yana jan kasa amma wallahi da za a zo a samu wuka a yanke kan nan ba za a ga ba za a ga gashin a cikin kan ba ya rab ya rab ba ku gane ba ai a tunani ya kamata a ce gashin nan nawa da yake fitowa yana tsawo yana tsawo yana tsawo ko ya kamata akwai wani tushensa ta can cikin ƙasa haka ne wanda inda za a buɗo za a same shi a nannaɗe a nannaɗe a nannaɗe ina yake babu amma kuma wallahi akwai gashi kuma yanzu da zaka kuskura ka bar gashin kai wata shida baka yi aski ba sai ka ji mutane suna cewa da Allah malam ka je ka dan rage gashin nan man daga ina yake zuwa rob ubangiji ne yake kawo shi gafarce gashi nan tun da Allah ya yi mu a duniya ake yankewa tun ba mu iya yankan farce ba muna jarirai ana yankewa duk sati biyu sati daya a yanke ya tsoro a yanke ya tsoro amma wallahi da zaka zo ka samu wuka ka datse nan gurin ko wani abu ya sare ma nan wallahi ba za ka ga farcen ba malam wannan akan ka kai kai kadai akan ka kai kai kadai malam akan ka kai kai kadai ka duba yadda kake girma yanzu da zaka je ai wata haihuwa cinyen yaro jariri bai fi wannan yatsar ta ba Allah akwai jaririn da an haife shi cinyen sa bai wuce wannan yatsar ba nama ne kawai a bayan amma yana nan yana zaune malam ana tukwikwiyansa ana rike shi ana kunsa shi a tsumma ana yi masa ana dan gaggasa shi ana dan bashi kaza yana tsiyarsa duk abin da zai ya ga dama yayi duk ba shagwababbe wata rana idan ya zo na rantsi da Allah idan ya zauna akan uwarsa bata ita ta shi ba haka ne akwai girman da mutum zai in ya zo ya zauna duwawunsa in ya danne uwarsa wallahi ba ta iya tashi ba amma fa daga cikin ta fito ita ta shayar da shi nono ita ta rike shi a matsayin jariri Allah mun yi imani da kai in aka yi maka bayani irin waɗannan wallahi malam sai aka yi asubahi da zai nuna maka wahdaniya da ƙudurar Allah shi shi kaɗai kawai ba buƙatar aya ko hadisi so abin da ake so ka yadda wa khalaqa kulla shay'in Allah shi halicci komai tabaraka wa ta'ala fa qaddarahu taqdira Allah ya kaddara shi ya iyakance shi yayi halitta sa da ya dace da shi ya kuma sama masa zamani ya sama masa makani ya sama masa aiki shine faqaddarahu taqdira ya iyakance shi ya kadarta shi kadartawa mala ala ma taqtadihi iradatuhu wa hikmatuhu yayi shi a bisa yadda nufinsa da hikimarsa yake so yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar faqaddarahu taqdira abinda ake nufi wannan bayani ne dangane da abinda wannan halitta ta Allah take ɗauke da shi na ihsani kyautatawa da itqani da ƙwarewa ga kyautatawa ga ƙwarewa Allah ya kyautata maka ya halicce ka kuma ya tuhu da ƙwarewa akan halittanka kai ta ɗaukan abinci kana ta ci tanan kake zubawa yi ta tafiya kwanan sha guda za a zuba ma abinci ta wannan ɗan ƙaramar ƙofar za ka shiga da shi kuma ka tashi ka miƙe tas ba za a ga ya zube ba sai lokacin da Allah ya so ka zubar da shi shi ma in ka zo za ka zubar da shi ɗin alat za a yi maka kawai haka ne rago guda mutum zai sa a gaba ya ɗauki wuka ta wannan dai ƙaramin bakin da za a bar shi ragon ya sa shi a baka ba zai sako ba amma sai Allah ya ba shi basira ha gani ya yanke shi a hankali wajen yanka ya yanki ƙarami daidai bakinsa kaga ba ba ganin bakin yake ba amma hannunka ya san daidai bakinka baka gane ba ko ai kai din ba ganin faɗin bakin kai ba sai dai in amiro ka sa shi amma automatically hannunka ba sai ka gaya mai ba kawai in yazo zai yanko lauma zai yanko maka me daidai bakinka ne fa kaddara huta kadira ne ai sai ka zuba shi ka taja ka taja sai mutum ya tashi da cinya guda da za a rataya masa ita a gadon bayansa sai a ganta katuwa amma wallahi zai zube cinyan nan idan ya miƙe malam za ta yi balance kawai ya ta yawo da ita yana jin cewa shi ba dama ne akwai kaya a cikinsa sai can Allah ya wari na wara gangan jiki ya wari na wara likitoci suna faɗa da za ka ga na'urar da take tace abinci yadda abinci yake rabuwa a cikin cikin mutum za ka yi mamaki yanzu ka duba ta ƙofa ɗaya ne za ka ci gyaɗa ka tura ta nan ka ci ƙashi ka tura ta nan ka ci hanta ka tura ta nan ka tura ta nan ka sha ruwa ka sa a nan zoɓorodo ka sa a nan ruwan tsami ka sa a nan ruwan zaƙi ka sa a nan kunu ka sa a nan koko ka sa a nan zoɓo ka sa a nan madara ka sa a nan milik ka sa a nan a'a kuma abin mamaki malam abin mamaki malam idan ka sa kuma harshen nan in za ka sa abu miliyan kowanne inda yana da ɗanɗanansa kuma harshen nan sai ya baka test ɗinsa kuma baya gajiya فقدره تقديرا كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله babu abun bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala rabbul izza wai ku kwarewar ba komai zai zo da dandanansa wannan fatar ƙwaya ɗaya ga ta nan harshen nan shi zai baka different test da ka saka wai ba za a ce don ka saka wajen sau ɗari biyar a ce yau harshen nan ya gaji baya jin ɗanɗano ba iyi kuma ka duba ni ikon Allah idan ka ci ka ci abinci ka ci mai nauyi ka ci mai tauri ka sha ruwa kowanne kuma da inda yake tafiya kuma malam wata rariya ce malam rariya ce da ake da ita malam subhanallah da wani abun markaɗe ya fi injin markaɗe laushi eh haka in ka zo kake tukukuye shinkafa ka duba shinkafa in ka zo cinta ba ta taunuwa gaba ɗaya amma malam kafin ta fito in ka zo bayan gidanta ta yi laƙwas ta canja kala inda a ce ana taba bayan gida akramakumullah ka dan taba bayan gidanka ka ji ka taba ka ji in ka zo tsarki ka ji shi da laushi ya gama yin laushe da kasan fulawa a'a wace na'ura ce ta nika wannan abun haka wallahi malam duka wannan malam iko ne na Allah kuma ka ji wani kwarewa malam ta Allah faƙaddara wuta kadira za ka sha zoɓaro da jajawar in ya taɓa rigar ka sai ɓata rigar sai ka yi ta wanke shi sati biyu bai wanku ba amma wallahi idan ka zo fitsarinsa sai ka yi shi fari sol ka sha jan lemo ko ba lemo ka sha ja ba ko pepsi ko fanta ko wacece ko baki ba ba ka sha shi ba ka ba shi lokaci zuwa gobe idan ka zo za ka yi fitsarinsa fari tas za ka yi wannan wace rariya ce kuma yanzu da zaka gwada a rariyarka ta duniya ka ɗauko lemo coca-cola ko fanta ɗinnan ka zuba shi ka ce bari ka tashe shi kana so ƙasan ya zama fari ka cire wannan jan zai ciru to amma a cikin ka Allah ya maka wata rariyar da automatically in ka zuba lemon nan za a ware duk wani sinadari da ka sani kuma wallahi duk wani chemical duk wani abin da aka sa duk wani preservative duk abin da aka saka abin da zai cutar da kai sai Allah ya sa wani na'ura ya rinka ware shi ya rinka ware shi ya rinka ware shi ya rinka ware shi khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira me Allah ya ce a ƙarshe واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا na'am لا يخلقون شيئا وهم يخلقون na'am ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh